ku zurfi a cikin ainihin sirrul akbar sannan sai na biyu akwai maulana imam hassan din shi kuma wanda ya maganganu daban-daban a cikin nurul kamali a cikin usulul din usulul ilm wa tariqa wa tariqati tijaniya da sauran littattafai daban-daban akan su tijani radiyallahu ta'ala waɗannan malamai guda hudu da na ambata ko su kaɗai suka tattauna kan shi tijani to ya isa maganganun shi a isa hujjar da za a riga a cikin kara musu da alfarmin maulana rasulullah to daga cikin wanda za mu ɗauka zan ɗauki magana akan nukudar da ya tattauna akan kudubul maktumi mana makamu sudan Allah ta'ala kara musu da akan katamiyarsa ne magana akan khatmiya shine wanda muka ambata mana khatmul wilaya shine wali da Allah ta'ala zai rike shirin waliye gaba iri mana al-khatimul muhammadi shine wali da Allah ta'ala zai rike kofar sirrin walittaka waliyan Allah muhammadawa mana zai zama shine wanda ke kan kadamin annabi duk wani da ya zama yana kan kadamin Maulana alaihi salatu wassalam to shine zai zama shugaban nukutar da'ira ta waliyan Allah gaba daya to sai Allah ta'ala kaddar wannan mukami shine al-khatimul muhammadi shine wannan mukami to shi ma sai Allah ya kaddare shi gani akan wannan kujera ba wani sa Allah ya ga dama zai garbawa sai Khatimul Awud ya daban Al-Khatimul Muhammadi ya daban sannan Qutbul Makatuni shi kuma da shi ma Qutbul Makatuni wani makami ne koyayye wanda rabbi shi gani hau makamin ya tambayi Annabi Muhammad ya Rasulullah da magala ga mu yace wa anta sabta qudbul maktumi yanzu ka hau kujeranka da qudbul wilayati mana qudbul maktumi yace ya Rasulullah famal qudbul maqsum wane ne me mukalla ne matsayi sai ce ahalatin Allah kab da mala'ikun da aljanun da mutanen da kamansa da kasan da annabawan da ainihin waɗanda ake aiko annabawan kabba wanda ya san hakikanin katamar wilaya illa ana wahayi yace wa hatta anta har kai karan kanka baka san hakikanin makamu ba kanka shan kiyama haka manzo Allah ya yi saboda haka da abin da za ka tona akan qutbul maktumi lamaha ne kamar me zan ce kamar flash me flash zan ce ko menene ko me ake kira da wata eh to to mun tabbata ne ko sharan fage akan wannan makami na katamul wilayati na fata mun dan gane wannan magana da kyau wannan shi ne abin da bala Muhammad Rasulullahi kule wani ofishi ne na asararan hadarar Allah wanda Allah ya kare gaba ɗaya duk asararin hadarar annabawa sai aka yi mata ofishi aka ɓoye asararan da ke ciki abinda ba sirri ba an bayyana mu dukkan al'umma shari'a gaba ɗayanta ba sirri bane an bayyana mu al'umma gaba ɗaya ba abin da aka rike harkar imani rabi sirri ne rabi ba sirri ba wanda yake ba sirri ba duk an bayyana wanda ke sirri ne kuma ayin aka aka ce wani da wani da wani da wani amma harkar da ya shafi ma'anfa da insani to lubbu lubbi din shi hakikatu sirri habarabi shi kuma wannan ba wanda ya sani sai dan sirri to ofishin wannan sirrin kiyakiyan ofishin da takaddun ofishin da asararan ofishin da rubuce-rubucen ofishin da dalasimu da mukamatu da isharatu na wannan ofishin da dukkan abin da arqam da asrar na wannan ofishin duka suna hannun Maulana Shu Ahmad Tijani sai yau mutubal sara'il ranar ne za a bayyana gaba da shi sa kira yau ranar yau mutubal sara'il mana duk wani sirri da ka sani Allah zai tona shi a wannan rana sarka a wannan rana ne za a tona sirrin shi da a gane wai waye shi amma alƙarar duniya ba wanda ya shi hakikanin san shi da duniya ba wanda ya shi to ba san yau ne za a san annabi Muhammadu a haza yumkin la yumkin zai yiwa dukkan waɗannan Allah ya turo su ne wajen sun shimfiɗa ka san waye manzo Allah ba da shehu Ibrahim din da shehu Tijani dukkan sun zo ne wace iya yin su su gane da cewa waye Maulana Rasulullahi to sai na wasu ma ba a san su ba to wannan tana ogan da suka turo su maza shimfiɗa da taron baji to kaga dai duk da sai an je mu da wannan sara'irin ko ba sai wani za mu san wane ne shehu salamu da yayi kokarin gaya mana wani shehu tijani ya kasa faduwa shi wani shehu salamu aka ta kokarin a nuna shi shi ma kasa nunuwa kasa faduwa ko hayati kullu hada zatun wa isharatun ko idan ka ga maka kai ka isa ka san ramji kai ga ka san ishara ilmu ishara la yufham ba a fahimta illa li ahli ishara ilimin rabb lanta ilimin ramzi ilimin ramzi bai shine ilimin formula da Allah ko wanda ya san formula ba dan formula ba na ce sai wanda bula yin formula ya san ilimin formula ya san da ake nufi da kaza kaza square i pi kaza waye ya san hada ya zama kaza ko SO2 equal to water ko ba sai wanda ya san wannan karatun ba ko su quadratic equation suka ragara wannan shine ilmin rumuzi waɗannan islahat ɗin duk wasu ilmoma ne a duniya ma ba wanda yake sani sai wanda ya bulayin ballan tana ahdar Allah to duk abin da zai ya zo da su waɗannan rumuci ne da ishara yana so nuna maka wai shi gani wanda uku akwati tunkulan ne na sanin maulana rasulullahi kuma shi wajen da ya zo ya yi ya yi ya ga ina in ya fasa za a fashe fa duka eh wallahi sai rungu makayin sai ya ce to bari na yi gawa wani zai zo ya tsara kokari ya tsara shi shi wurin sabul faida take shi ma shi wurin ya zo ya gaba ya sama ya kasa ya kudi ya arewa ya gaba ya yamma ya sama ya kasa shi ma iya abin da ya karshe ce kai sai mun hada kan kawai wallahi sai abin da ake ci to wannan shine abin da ake ci muna fata Allah ta'ala ka ƙara ba mu yaƙini da nutsuwa kan wannan bayan Allah alfarman maulan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai in jamu da nisa saboda lokaci ne na tafiya idan muka bi ta surutun sai ma littafin sai ki dubuwa saboda bari ni dauki littafin mu fara dan ainihin abin na kai zan fara littafin zuwa littafin nurul kamali fi mashhab rijali na imamu hasan dan Allah ta'ala kara masa yadda a cikin littafin akwai wasu maganganu da yayi da wasu isharatu da wasu nukudodi da ya tattauna akan asrare na Maulana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a cikin maganganun ya yi an yi masa tambaya tambayar da aka yi masa akan wasu nukɗoɗi wanda shamsu su gani shi kaɗai an masa tambaya har hawa ɗaya biyu uku hudu biyar har zuwa nake janta ta kusan guda goma sha duka akan shoki gani ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya tambayar farko sun fara yi masa ne tun daga kan ainihin mal ismu Sheikh Ahmad Tijani til Bargama shi ne tambayar da suka fara yi masa me sunan Sheikh Tijani a Barzagu kowa san Barzagu ko to daga nan za gane oke maganan ya shallake duniya to a da ya shallake duniya a duniya ma baka san shi ba to ana maganar lahira kai kana duniyan sai da ala fara da ina fatan muna ganewa to albishirinka ba barzan mutuwa ne ke niyo ko barzan kashi je akwai barzan gangan akwai barzan kashi barzan gaske tace barzan ne sirrul wilaya shine huwa al-barzan al-a'la wa usl wa sa'ili wa manbu'u rahmatin wa bahr al-haqiqati to wannan barza barzan al-a'la idan ka ce barzan ana nufin madakatan littafi matsaya inda duk halitta a nan ta tsaya wannan shi ne abin da ake nufi barzau shi ne za ka yi kinaya da barzau mutuwa duk wanda ya mutu yana nan a barzau ma na anan zai dakata sai an ce hu an mutu kawo israfila ya huda din nan sannan za a tsallaka lahira yanzu duk wanda ya mutu shi ne da zamanin annabi adam bai je lahira ba yana nan a wani waje sunan shi madakata shi ne barzau yana boda bai na duniya wal akhirati huwa jirsun koko darun ko kuma karin bayanin duniya wal akhirah wani duniya ne wani gida ne tsakanin duniya da lahira kai ba dan duniya ba kuma ba dan lahira yanzu duk wanda ya mutu yana a wannan garin sunan garin Borno bai je lahira ba kuma ya bar duniya yana ne yana dakatawa ko yana cin duka ko yana kan dadi dai ne haka kai da take haka annabi ya ga mana alaihi wasallam to idan wani suna ce maka barzahu to ba barzahu mutu ake nufi ba zan aika ka barzahu ba nan ba barzahu al-haqiqiyyati barzahi na arwahu na gaske inda dukkan arwahu masana Allah a wannan barzah anan kowa yake tsayawa mana duk da wani ya ce da ninkaya da cillawa sama ko nutsawa ƙasa ko baɗamawa kudu ko arewa ko nunukawa gabas ko yamma ko jirewa da kifewa a wuri ɗaya to duk inda ya je ko da ruhi ko da aqlu ko da qalbu ko da nafsu ko da kome ko da sirru to yana da barzahun da anan zai tsaya biyu ita yake wani ranar girman Allah barzahun ku shine shehu ku gani shine ma'ana huwal barzakhul aqla wa usal wasa'il wa yanbu rahmatun wa bahr al haqiqati duk wali in dai wali ne ya san wannan kai ce in ka mutu ya ce karya ne sai ka ce Allahu akbar biro kai ba wali ba gaskata wannan da da wannan bitasdiq al haqiqi muqammil wilayati yadda da wannan kai ta kawai to daga cikin tafsira ne na wulaya ka yadda da wannan kawai abinda na ambatan nan ka ji ka yadda ba ka jin ko ɗan aranka to ana maka albishiri da samun shirin walittaka duk ƙyar ko ɗan a zuciya to ana maka albishiri da kere ka daga cikin sabon auliya ku wannan shine ka'ida kaga za ka fadlullahi yuti shi ka zikin ba ka gaggata haka wannan fadlan Allah ce kawai ba muna magana masu inkari bane ko masu mushi ba da su muke yi ba Allah ta ya hawa da Allah sai ta na mutan to a takaice ba zan jamu da nita ba to raka me sunan shoti jana a barzahu yan alimul barzakhiyya na makami na surul wilaya me suke kiran shoti jana a wannan shi ne tambayar da aka fara mai mama sandim akan wannan nukura mama sandim ya wuce suka mai tambaya na biyu ya shallake suka mai tambaya na uku duk sai ba da amsa duk amsan ba za su bayi wani saboda lokacin da nake kallo namu suka masa tambaya hannu hudu duka ya ba su amsa to inda nake so na dauki magana shine tambaya na biyar kuma ba da amsa sai suka mai tambaya na shida suka cewa hal yakunu na'iban an Allah wa an Rasulullah shi kamar da suka shoti jani suka mai imama sun da akan shoti jani shin da gasken shoti jani shine kamar mataimakin hadarar Allah da hadarar Maulana Muhammad Rasulullahi karkace na ce Allah yana da bashi ba haka ne su nufi ba karkace na ce Allah yana da baki mun ko ba ko ko ko ba president ko a wa haka nake ne karkace ne da nisa kalmar na'i ba ka take nufi amma kai idan mauliyar ka ce na'ibu ba suna nufin wani mataimakin Allah ba idan da Allah yana da mataimaki to mataimakin sa maulana rasulullahi Allah ta'ala ya ya bazu malaiku ya ba su aiki ba dan su taimake shi ba kawai dan isassa da mulkin sa da maza iyawarsa kuma maza iyawarsa da kuma sanya abubuwa bil maqadir yanda ya kaddara to haka Allah ta'ala ya sa waliye a matsayin khalifofi su kuma na annabawa su ne ma'ajiyar asararan to haka Allah ta'ala ya ga dama wani shine nuwabu din da ake fada haka haka to shi shotu jana haka ya kasance shine tambayar da akan bulana imamu sunan Allah ta'ala kara masa yadda to shine sai ba da amsa amsa ce nake so na shirya abin da nake so na shirya a cikin ta mama sannan Allah ta'ala kara masa yadda in lokaci ya bamu makaranta dukan bai bamu ba shi kenan yake cewa alhamdulillah wa sirrul ainihin wa alam anna sirr sayyidina radiyallahu ta'ala anhu yace ka sani kaga sirrin shugaban mu shehu tijani Allah ta'ala kara masa yadda lahu wuludun kabirun wa babun azim wa madhalan amiqun yace yana da mashiga mai girma sannan yana da wata kofa fankame ya waka dai yana girman alƙadari sannan wa madhalan amiqun mashiga ne mai zurfin bala'i in ka nutsa to ba ka kure ba ka kure manutsar ma'ana wulud in ka shiga ne jarabci ne haka to mashigar tana da girma alƙadarin ka shiga za ta yi maka faɗi ka rasa sosai na layi in babu ne kofa ne gate ne kana shiga za ka gane to ina ne sa kanka idan kogi ne ka nutsa to ba za ka kure ƙasa ba kuma ba ranar kuma kurewa wannan shi ne abin da ya fara shimfiɗa kan shi daga nan sai zuciya ke ta maka wa yaqlu wa qulu'in yaqla wa qulu'in wasiwan sannan yana da matlabi in ka ni tsakiya ni tsayan ka tashi kullowa to matlabin tana da fadi in ka gama ni tsayan ka fito zaka rasa kuma ina ka fito ne kuma ina zaka ji shi da matlabin wasiwan idan fili ya farara ko da ya filin samu naka ne ka nutsa cikin duhun kasa ka taso sama sai ga ga fili fadin samu naka ba gida ga ba gida baya ba sama ba kasa ba kudu ba arewa sai na zaka bi to kwatan kwatan fadin soja ne ya fi fadin duniya da lahira matsalolin ta gaba daya in ka nutsa hadara haka za ka tsiro haka za ka ga abu wagaga kawai to wani shine fadin sa a hadara Allah ta ya kara masa yadda sai wa mazharun jasimu sannan mazhari ne mai girma shi ma mai nauyi wa rukunin qawiyyun fil hadra sannan rukuni ne mai karfin gaske a cikin hadra na ilahiyya al ilahiyyati yace anna mazharuhu fi hadhihi al hadrati ashawun azim yace mazharin shi da mabayyanarsa a wannan hadra ta hadratul ilahiyyati abubuwa ne na ban mamaki wannan sun wuce lamarin wa amrun azim kuma lamari ne mai girma wa namusun kabirun kuma namushi ne mai girma fil khalifati anillahi ta'ala akan halifancin Allah madaukaki to kila in kace halifan Allah kila ka rike sai kace ah to ba an ta annabi Adamu ne halifan Allah ba ne jahili fil arada khalifa ko ma ka bane sai ce maka to Adamu ma da baban shi ko ma ka bane ko to wai baban Adamu tunda ko an ce ada Adamu to wai ce maka ana ya ko to kasa ma tana da baba wai baban kasa ko kila kace sama to sama ma na da baba wai baban sama kila kace haske wai baban hasken ko to kila ka ce du to du mana da baba baban kuma maulana rasulullahi zuwa salatu wassalamu shi sirrul asrari ne to duk wanda ya gaji annabi Adamu alaihi salatu wassalamu zai al khilafatu zahira ne duk kuma wanda ya gaji sirrul annabi alaihi salatu zai al khilafatu zahira wal batina to haka lamarin yake so tijani magajin kadamin annabi Muhammadu zaka da khilafatu zahira wal batina shine abin da ya tafsir hadra Allah da hadra Maulana Muhammad Rasulullahi to haka imam ya ci gaba da tafiya maganganu hadde masu nisa yake cewa nazala sayyidina radiyallahu ta'ala fi hadhihi al-martabati al-kabira wal khilafatu al-uzma laylati 12 yawman mabat min al-muharram yace Maulana Shojani ya soka kan wannan magana da wannan matsayi na khilafatullahi fi ardihi ainihin a ranan al-muharram ranan rabin nisfu nisfu nawa yace isna asara yawman madat min al-muharram sha biyu da suka wuce a watan al-muharram idan al-muharram din da ta wuce muke magana sha biyu ga watan al-muharram ko mu dauki lissafin ga sha biyu ga watan al-muharram ranar sha uku kenan ya hau mukamin kenan idan aka ce sha biyu ta wuce to me take bayan sha biyu ba sha uku ba to ranar sha uku ga watan almuharram kenan ya fara hawa wannan mukami a kamar yadda shehu ya lasafta Allah ta'ala kara mai janda ana kiran shekarar Amatu Rushdin shine sunan shekarar Amatu Rushdin ko ko Amu Rushdin shekarar Rushd shekarar shari'a mana shekaran da waliyin Allah mafiyatan halittun Allah ya bayyana shine Maulana Qutbul Maktum Tijani radiyallahu ta'ala Amu Rushdin alfa wa mi'atai wa arba'atar hijri shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da da goma sha hudu hijirar maulana muhammadu rasulullahi idan ka buga a rakamin hisabi zai baka adadin lissafin amu rushdin shine dubu ɗaya da ɗari biyu da ainihin goma sha hudu hijirar annabi muhammadu sallallahu wa ba da sittata ko ko ba da shaharin wa sitta layalin fi samani asara yawmal marat min safar sannan hakan ya cika ne bayan wata ɗaya da kwana shidda ainihin wata ɗaya wa sittu layalin da garare guda shidda fi samaniyata ashirin ainihin yomin a cikin kwana goma sha takwas marat min safar wacce ta gabata a wannan safar wannan rana da muke ciki ce yau din nan na fata mun gane lissafin ka ɗauko lissafin daga goma sha uku ga watan almuharram zuwa goma sha takwas ga watan safar idan ka ɗauki goma sha uku ga watan almuharram kenan wata ya ci kwana goma sha nawa kenan ga kwana goma sha uku a kwana talatin na wata kwana goma sha uku ya wuce sauran kwana goma sha nawa sauran kwana goma sha bakwai na fata mun gane sannan an samu kwana goma sha takwas yau din nan da muke magana wani abin ya faru ga goma sha takwas na wannan watan da sabar da muke ciki yau ne sha takwas ga kwana goma sha bakwai ga kwana goma sha takwas kwana na kenan eh a duba dai talatin dai da shida ai dare muke ciki shine sutta layalin din kwana talatin da biyar dare talatin da shida dala muna gane wannan misali ya ce to tijani ya tabbata a wannan kujera a kankanin waɗannan kwanaki ne gaban gida bayan haka shi ne ke cewa bada shahari wa sitta a layalin ainihin fi samaniya ashara yawman marat min safar ainihin lailati isna tai ba da nisfa haka ya faru ne ranar litini tsakiyar dare mana ita wancan ranar ta zo a daidai ranar litinin yau ta zo muna ranar alhamis ko to wancan ta zo a ranar litinin ne sannan tsakiyar dare nisfu lailin tsakiyar dare abin ya zama kammala na daidaito iswan shojan Allah ta kara mu sadda akan wannan kujera ba da nisfu lailin wa nisfu sa'atin da maradin awa ya taqa ala mustawa ayin kursi ya hadal maqamul azim shojan ya hawo ya taran dam ya daidaita akan wannan kujera ta kudubul maktumi kujerar nan mai girma wanda waliyan Allah suke ta magana a wancan lokacin da muka ambata ga baki Allah kara masa da wal khilafatul kubra kuma ita ce khalifanci mafi girma fi hada da qaulul wali salih wa nurul wasi maulana as-sidani ibn babil alawi yace wannan shine abin da ibn babil alawi yake faɗi a cikin littafin mulkul murid yake cewa wa fi shahr al-muharram gada gausa rashid khalifatin al-muhaymin al-majid وهي ذاك شيخنا بالعرفة حكاه من حققه وعرفه وبعد الشهر وليالي ارتقى إلى مقام العزيز المنتقى مقامه المقتل عن كل الورى سوى النبي ما وراءه ورى yace wata muharram ne zana gwasa na shi a watan al-muharram da muka ambata wannan watan da ta wuce kenan gada gwasa na shi ce tijani ya waye gari a matsayin ne shirka da halittun Allah gabaki daya sannan ya kasance khalifatan al muhaymin al majid ya kasance khalifan Allah a doran kasa da bansiya yace kullu zaka ce hana bil arafa an ba mai shoku jani wannan makami ne a arafa ta makka hakahu man haqqaqahu wa arafa wanda ya tabbatar da wannan abin da na ambata kuma aka yi da shi shi ba da labari za mu ji kowane za mu warware magana a gaba to ba da shaharin bayan wata daya shine in ka wata ɗin za ta baka kwana goma sha bakwai na watan menene na watan almuharram da kuma kwana goma sha uku idan ka haɗa da kwana goma sha uku na watan safar zai baka nau kenan zai baka kwana talatin daidai shine wuba da shaharu wala yale da darare shine darare guda shida su kuma su ne daga kwana goma sha uku na watan safar zai baka sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas kwana shirin biyar sai daren yau shine daren shida su ne layalin din shi ta bi san ko ba da shaharin wa ayyamin ba sai ce ba da shaharin wa layalin bayan cikakken wata daya da darare guda shida irtaqa ila maqamil aziz al muntaqa daga nan shi da ya hau kujera nan nasa mabuwayiyar kujera tantantacciyar kujera menene yace maqamil maktum an kulil wahid yace shine wannan mukamin nasa koyayye wurin sani daga bari dukkan halittar Allah gaban gida su wanne ji wa ya san wannan kada yake illa annabi Muhammad yace ma wara aku wara yace wallahi ba wani taliki bayan annabi Muhammadu wanda ya san haƙiƙatul kadimi yake tijani yake wanda ya san haƙiƙatul kadimi yake tijani ba wani sai Maulana mu ainihin ba wani bayan maulana muhammad rasulullahi wannan shine abin da imamu ya ambata a cikin wannan sauran ba zai karatu ba saboda ainihin lokacin da nake ta kallo man to menene sirrin waɗannan baitota da waɗannan maganganu da ya ambata shin dai me wanda ya wanda wancan littafin shi wanda ka wanda littafi da bishirin usulul ilmi wa tariqati tijaniya inda ya halala dukkan asalin ilimin duniya gaba ɗaya da kissansu tun daga zamanin Maulana Muhammadu Rasulullahi har zuwa zamaninsa kowane ilimi ya nuna ga asalinsa ga tushensa ga wanda ya gaji wannan ga wanda ya gaji wannan ga wanda ya gaji wannan har yau kan ilimin rijal shi ne ilimin mazaji shi ne ilimin sufanci daga nan shi ma ɗauko asul sufiyyati ya tantance sai ba da waɗannan ainihin asabul arba'in kurban nan guda arba'in wanda ya kasa autabu urkus sufiyyati alisa su ne autab na tsarikan sufanci duk arba'in sai da gausu ne ba wani wani ne wanda taɓa kawo suna wasu suna mutanen guda arba'in alkafi a jirage sai ma mata ta saboda ƙaramin aljanin ta ini bilali shi sa su gan kamar rabin ta aljani eh ba wasa ba mutane da yawa suna ganin suna ganin ma ce su aljana ce ba mutum ba so da ya jijjita duniya da ilimi na ma'arifa na tashi hankali a cikin yadda rika tijaniya to shi ne magajin ibn arabi al-khatib a wannan janabi to haka imam ya ji Allah kara masa yadda to a littafin sa na ji bayan kuma ya quotation da maganganun ainihin imam babu ibn babil alawi na murya wanda muka kawo to anan sai ke bude bayanin kara da ya bude bayanin kara sai ke cewa wa haka zai ta kala maulana shehu Allah ta yace daga nan shi jani a cikin tarihi to kenan yace shi jani sai ta tashi daga zan faɗa mun hannu wanda nake so zo ya tashi daga ji tambuna ainihin bayan ya shekara goma sha bakwai a cikin abisan gona lokacin yana da shekara talatin a sittin da uku shekarun maulana muhammad rasulullah ya ce da kai wannan adadin shekarun daga nan a wannan shekara sai aka hafi imamu umar futi a kuta sora shekarar da shugani ya hau kujeransa na kataniya a shekara kafin barin fuci sadaka barin fuci ya shekara goma sha bakwai shugani yana raye amma la da kadar zai ganke ba sadaka shi muhudarar ya ce cewa ko shi a cikin sabon shugani muhudarar ne an haife shi zamanin shauti jani ya rayuwa shauti jani yana raye amma da shauti jani ba kamar malam da lamuwa muhudarabai ne na shau ibrahim da muka bi shekaru mu kuma gane an haife mu za mu yi show brand a raye mun shaƙi na bayan show brand amma ba mu ga show brand a raye ba a zahiri ba wa ka da kuma mu daramai ne mu ma mun gode ma Allah Allah da kujin sarki alhamdulillah kai ba mu hadara ni bane to kai ma sai ka ce alhamdulillah to mu da mu daramai ne to da haka a wannan shekara Shuf Jani sai ya shiga garin Fas da izinin Maulana Rasulullahi. Ma shiga garin Fas ranar Laraba a farkon watan al-muharram shine wanda muka ambata da azu hijriya daga nan ne ya qulu ibn bab al-alawi ya kawo tambayoyi su wa fi muharram gada gausa da shi har zuwa karshe to a inda nake so ne shine sun anna maulana Allah ta'ala kara masa da yace lamma nazala bi fasin yawma al-bay har zuwa karshe lokacin da suka garin fas ranan kaza kaza har zuwa karshe ban so na da abin ne da nisa duk ya je hallala waɗancan maganganun ranar ya fitar da kwanakin ya fitar da ranakun ya fitar da abin da ya fitar ga baki ɗaya to sai duk inda na cikin ɗauki magana ya ce cewa haka wa man haƙaƙahu wa arrafa wanda ya tabbatar da wannan labarin kuma ya san yadda abin ya kasance shi ne wanda ya faɗa yace to daga nan qala u iya zaka shekha nabil arafa fadan an bashi arafa ke wa zaka laysa samani ta asara min shahr safar yawm al ithnain ba'da tanassuf al layl wa nisf sa'atin kamar da muka ambata fanudiya shaykh ahmad at-tijani ayya ahmad at-tijani wannan gari su da nake zikra idan ce ya ahmad at-tijani ukhruj ahmad at-tijani fito sai ji muryar annabi Muhammad inda inda ruwan ya fara ce sau da ne sai fito da ya fito sai aka ce kira hadininsa shine Maulana Sawali Harazmi Buradan sai kira shi da kira shi ainihin kuma shine koban da ya gama magana a wurin da ake kira wata wabba shau da ne sai alula shi ma Imam Alu Harazmi sai alula waqafa bi makani qurbi dari suka tsaya a wani waje a kusa da gidan shauki dan Allah ta'ala kara masa da wa nuda sayyidina ya ahmad at-tijani ukhudi bi surati sai dan ta shauki jani mu wala mutai ahmad jani ba ko fito da sura ta inji annabi Muhammad daga nan sai sura shauki ta canza gaba da ya fita daga siffarsa zuwa ga siffar hakikaninsa. To bayan su bayan Nabi Sallallahu Alaihi ya ga masa haka wa kullu marra aka da kalal jannata. A ranar ne samu wannan mukam sai ce daga duk wanda ya ganka ya samu aljanna. An tattara kafin ka akan wannan magana. Ba shi so bayan to man yubbani wa man yarani fi jannatil khuldi bila butani ba. Ana ne khalifatu jani muhibbatun ni Ahmad al-Adalani aka sami yan bana bakwai yan tarkazin kayan tsurkuturku yan shigidila yan tsayaki suka danga kuka waya abu jahal ma ya zaɓi bai shiga aljama muka ce kaji jahilan banza ba muhammadu rasulullah ya gani ba muhammadu bin abdullahi ya gani ya ce bai bin abi ɗalibin shi ya gani amma da abubakar ya ga muhammadu rasulullah bai imani ba saka wanda ke jin cewa wanda magana ba haka bace to ya ga Ahmad Tijani amma mu mun ga kutubul makatumi mu mun ga khatamul wilayati mu mun ga khatamul awliyai da mu mun ga al khatamul muhammadi saka mu mun da mujin ke ko kuma da ga Ahmad Tijani shi ke nan sai kana ga mutum ne wannan irin sa haka shi wasu islam shi ibrahim mu da muka ainihin sahibul faidat tijaniyati gautu wara wa sahibu waqtihi bil itlaq shi kuma sai ga ainihin ibrahim bin iyas alkauli wannan shi ne bambance bambancen kaka idan mun da gani kenan shi kenan ka ga mutum ordinary irin ka shi ne a matsayin ka babu laifi idan ko ka ga hakikanin abin da ke cikin buhun mutumin to ku ba abin da zai hana ka shiga aljanna saboda ainihin haqiqatul jannati Saboda Annabi alaihi salatu wasallam ce tuba liman ra'ani wa ra'a man ra'ani wa ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'ani sab'a marra. Manzon Allah ce na ba da aljanna ga duk wanda ya gani. Sabai ta ce ya mu annabi ce ko wanda ya ga wanda ya gani tabi'ai ke. Sabai ta ga Rasulullah ya ce ce to da wanda ya ga wanda ya gani tabi tabi ne ke. Sai Rasulullah ya kara ta ne ce wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga. annabi ya ce maka hawa baka wanda ya ga wanda ya ga wanda ga har hawa bakwai to ana nufin shi kenan ga maka duk kafinan zamanin sahabbai suka sahabbai sun shiga aljanna haka ake nufi a wanda ya ga ainihin wanda ya ga annabi da imanin cewa ya ga wani daga cikin ma'abota sirrin annabi Muhammad saboda haka da taslimi ana magana da masu harshe ai bai bayi ba sabaci kana magana da masu kunni ai kuka ga ba tsohon bai kana magana da masu ido ai makako bai saba sarka ana magana nan da masu kunni ciki ne da masu idan ciki da masu zuciyar ciki ba kura ne da ba su mu ba kuma in yi fahun la ya tsuru da ba ba da su ake magana ba sakan masu masu fahimta ba to su sun munne kuma bukumun ne kuma ƙoyun ne fahun la ya tsuru na wala ya ƙahuna wala ya ƙalun suka bar su ake magana law ma'azan la yasmauna biya ko law qulum la yafqahuna biya wa law absar la yasiruna biya to haka Allah ta'ala riga su fata su ba da irin wannan magana to ka ji irin magana ko da wani zai ce zai ce a to ya fahimta abin da nake to da haka annabi ga mutum jana a wannan rana yace man ra'aka faqad kal jannata duk wanda ya ganka ya shiga aljanna mana wanda ya ganka da idan ciki da idan tasdiki da taslimi cikin haka maulana rasulullahi sallallahu alaihi ya gaya masa daga nan shugban Allah ta'ala kara masa da sai ya fito yace fa kharaja shaw tijani shaw jani sai ya fito waqafa bi zakal makani wan nas yarawnahu ainihin sai tsaya a wannan waje mutane suna ga wayan murruna alaihi mutane suna wucewa yanzuruna ilaihim wa ismu zakal makani zuqaqu ruwahi ko ko zuqaqu ruwahi sunan wurin zuqaqu ruwahi ko zuqaqu ruwaha sunan wurin da ya tsaya so da sai fito tsaya mutane suna ta wuce yana kallon suna musu bambishi ashe idan ana raba mintar abin ne a lokacin to wanda ya gaishe fal wanda ya gaishe fal ya mace wajen wani ya musallar shi wajen sallama wani ya gaishe shi shi wajen ya ansa duk wanda ya wuce ya san ko an ne ne alƙwarar zai musulunta kafin da mutu kamar mun sashen kyauta ne wanda bora ne Allah ta'ala ya ware kafin a tafi inda za a tafi bar a fara yin albishi da wannan sunan abin ko mutaki wanda ma ba yan gidan ba ma su fara karyawa da abin ballanta na yan gidan haka annabi Muhammad ya masa Allah ta'ala ya kara masa yadda fa waqafa hunaka shi da Abu Hurairah ne tsaya Allah ya kara masa yadda fa khada ya salasa khutwatin kaskata sako uku daya biyu uku fa wasala ila arfati kawai sun ta tsince ka akan dutsen arfa ta makka inda ake tsayuwar arfa فاستمعوا هناك جميع الأنبياء وهم مئة ألف وأربع وأربعة وعشرون ألفا تسجى أن ترى دكا النبام الله كف دبو أن يأسلهم أو يزيد أرفا كف النبام bayan nan wa qadisna aidan jami'u aqlabu ummati muhammad qad balu ma annabi gaba daya aka tara su a wannan rana da wadannan da suka wuce da wadanda za su zo nan gaba duk aka tara su a wannan rana kowane kudi yana kan kadamin wani annabi guda daya kaga su ma sunan kenan su dubu ɗari da ashirin da hudu su ma akwai waliyai akwai kudabai masu mukami masu ƙasa su ne waliyan da suke zama kurban da suke zama a gawa su kuma iya adadin karni karni karni karni shekara ɗari ɗari ɗari ɗari haka aka tara su kamar kiriya su kuma kurban da ba su da gauci a hannunsu sun hau matakin kudmaniya amma ba gauci a hannunsu kamar nan a ce hakimi ne kasa da hakimi mara kasa haka Allah ta kamar jarar din soja amma kuma da mulki a hannun sa ne shugaban kasa da janar mara shugaban wanda wanda bai shugabancin kasa ba na fata mun gane bambancin to kamar haka to bayan an tara su gabaki daya daga nan wa kana izzaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasfuhum wa hawlu sayyidina ibrahim alaihi salam wa sayyidina nuh alaihi salam wa sayyidina musa alaihi salam wa sayyidina isa alaihi salam alaihi salam وحوله أين وحول أنبياء الله كلهم أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب النبي محمد هنا أتيا gefen shi wanda suka soji shi hudu sannan annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu alaihi salatu wassalam su kuma bayan waɗannan annabawa ga baki da suna abu siriku yana bayan sayyidina annabi ibrahim sannan Umar yana bayan annabi Nu annabi Musa sannan Usman yana bayan annabi Isa sannan Ali yana bayan annabi Nuh su kuma haka magana kuma yana tsakiya da shugaba ya zo sai rasa sanya darji fa qala maulana sai shugaba sai fito tare da su alu haraji a wani lokaci suka zo fa qala maulana tafaddal sai magana ta musa bismillah shigo mana magana ta masa a wannan taron gargazan annabawa kabla kallon wali kabla kallon ba ni da sun tafakkal ainihin wa ma waqafa hunaka ainihin ya furta lisanin yace to abin da ya auku a nan to har sai ba iya faɗa alƙalmi ba iya rubutawa sannan ba abin da zai iya yin bayanin hakikalin ne fara nan waje daga nan abin da ya faru faru ba ba ga wani shine ma'ana hakahu man haqqaqahu wa arrafa wanda ya ga wannan abin tsiro da muzu kuma ya san hakikarin ne ya faru hakikatar shi ne ba wannan labari ba zai gane ba labarin kansa ba shi wani ya zama ce an an je da shi a matsayin dan jarida ne yayi dan ya zai ba mu labari da ba jarida ba wanda zai ji alquran kaje dalilin na daga cikin dalilin zuwa da shi an je da shi da dai dauko rahoto su kuma watsa mu duniya ga shi muna karantawa Allah ta'ala ya kara masa yarda wa tumiyau a hadhihi al-laila abin da ya faru ma a koyo daga nan sai aka shuru me ya faru me ya faru me ya faru amma sai zo dan faru Allah ta'ala kara masa da shi ya bayyana shi ya bayyana shi abin da ya faru a wannan rana din shi so dan faru ya faɗa ya ce bayan an kira shi ana kiran abun mi'rajul arji shi so dan faru ya faɗa sunan littafin da ya faɗa kalma balabtu da faqul maisuri da shi Muhammad bin ya ce da ya je wajen sai ta tara an hada duk annabawan Allah da duk waliyan Allah gaban ki da ya je sai ga ɗan kyau su annabi Muhammadu kamar yadda bayan su waɗannan annaba kulfawar ulul azmi sannan sai kulfawar shi da guda hudun nan yace ce ga gefe ga nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ga shi da buƙatar biyu daga nan sai annabi alaihi salatu wassalam sai ɗauko rawani sai ba ma suna bukar suna bukar ba ma umar umar ba ma usman usman ba ma ali ali sai ba ma annabi Yusuf annabi Yusuf sai ba ma sai da buƙatar jilani sai da buƙatar sai na ɗaba shi waɗanku da wannan rawani daga nan sai magana ya ɗauko takobi sai a gudun su farwa da kanka ya ba abubakar abubakar ya ba usman usman ya ba aliyu aliyu ya ba ma annabi yusufa annabi yusufa ya ba ma sirar da kadin sirar da kadin ya yi kamar su kudu sai annabi ya ce samhu da ismihi laqaba man sunansa sai aka ga mu sirar da kadin sai ya ce farujitu bi imamul awliya a afon sultanul awliya yace sai aka laqaba man suna a hadara sunana sultanul awliya ma'ana sarkin waliyan Allah yace sai annabi ce sallahu ala adaillah zare ta ko bunna akan makiya Allah shine izinin jihadin shodan gudu wannan magana muna yake da harshe biyu ne dan yan iskan zamani da san cewa to dan koro ya fi karfin suka ko zaga domin a kwana biyun nan ko ce wata biyun nan ana yaɗa wasu maganganun cewa cewa to dan koro dan ta'addani jihadin da yawa ya ta'addanci ne ya zo ne ya kwaci mulki a hannun Hausawa ya asasa daular ta daular fulani ya kaza kaza kaza wasu tunanin su su haɗa rigima da rashin fahimta da gaba tsakanin hausawa da fulani a tarwatsi a ƙasa a yaƙi don kar shugabanci ya kasance kuma ba wasu bane masu waɗannan abubuwa wasu tsirarin jahilan bangayen ƙananan tsirarin ɗan boko ne da wasu maguzawa arna da wasu baƙaƙen arna da wasu fastoci zuba kuma suna rufa musu baya duk mun ji wannan hayaniyar da ta gaba to in kai jami'i ne baka sani ba kai tsohon wawa sakamakon kai musulmi ne wai ka yarda da wannan tarihi ko ka yarda da wannan bakin surutun ko bakin maganan to ka sani mu da mu karkar da zukatan mu a gure shi mun ji daga inda baya ƙarya mun karanta daga inda kai baka karanta ba sarka a habara haka abin yake duk abin da izini ne daga Maulana Rasulullahi shi da tasdiqin mu da taslimin mu to da ka izinin sa na jihadi da yi ba sai da manzo Allah maka izini ka ji da aka yi wannan abin na goma maka wannan ne dan in kana ganin kamar shi jani kare to ka sani duk wanda ya ba haka aka yi masa shi dan gudu haka aka yi masa daga nan bayan da ya dawo to daga nan shi ne shi ne jihadi ya fara har jihadi kuma jihadi ne ya kasance ya Allah muna fahimta wannan da jawo muna fahimta da jawo kafin ka ce zuwa na biyu ya je zuwa farko shi zuwa biyu zuwan farko ne yace da yaje je hadratul zatul aliyati hadra Allah ka gaishe shi yaje gana da Allah eh kaji abin yayi wani riko to ya je din yace da gaske gana da hatar Allah ta miki galal aka ba shi asrar shi yake faɗa shi wannan da bakin yace a hakar karin shi na dama ya ga rubuta masa salatin da da ita ya wurgi ya samu mukamin da ya taraki har ya kai mukamin da hawo sultanin wulayanci ko sultanin auliyayi har aka masa izini da hali wata shida tsakani wasu kwanaki har watannin da kwanaki ga nan da muka kira maka wannan sai da ambata maka watannin da kwanakin da komai da komai na tsakanin zuwan farko da zuwa na biyu kafin ya zai zuwa na biyu wanda na ambata aka masa izinin jihadi sai da ya zuwa na farko aka ba shi talati da kai sai ce da kalamin kudrat da alƙalamin kudrar Allah da shi aka rubuta masa talati a haƙƙarƙarinsa ba rubutun alƙalmi ne ta wada ba wani shi wadan wani ke faɗon da bakinsa saka dan kan sallama da wani wali ka zo na lafiya baka sallama ba kai ka ji zuciya ka ta tsaka a banza ka sallama ma waliyan duniya baka sallama ma Allah ba ku je ku tarki ma da Allah tun daga kabari za ku fara Allah ya da karamoyi na turawan banza a duniya ga sanan burjik iri duk ka sallama har na yin siyasa ma ka sallama in siyasa da rubu su wani rubutu ne duk suna karamomi duk kana gani baka kuma musa ba saboda su waliyan duniya ne a wannan kujerar amma na waliyan Allah ne kake mutu saboda rashin sai Allah ka kare mal barkan manzo Allah da mulana Muhammad Rasulullahi ya masa tafadula yake go tsakiya daga nan aka yi masa wannan abin da aka yi masa shi an saka ya ba a bayyana hakikan ne faru ba saboda sirri ne fasulu la yufsha hadara idan hadarta sirri ne ba a tonawa daga dan kit ake dan fada to an fada dan kit din ko ba a san yace wa kumiya أي هذه الليلة ليس البيعة الخلافة المحمدية والنيابة عن المملكة الربانية sunan ranar kenan ranar mubaya'a ga ainihin khalifancin hadarar annabi muhammadu amma da don masarautar hadarar allah duka akan ba akan mulana bala ba su tijani sunan wannan rana ke yawmul bai'a yace min huna jami'a li maulana ash-shaykh khilafatuhu wa niyabatu radiyallahu ta'ala anhu daga ranar ne aka tara mai shehu tijani khilafa da niyaba خلافة نهضر الله نيابة نهضر مولانا محمد رسول الله خلافة ونيابة وجعلنا فيه ما هو الله تعالى كسيا ما أتنشين جنكا ولذلك كان ابن, ابن باب الأولى مقام المقتوم عن كل الوراث والنبي ما وراءه وراء yace da haka ibnu babal al yace makamin nan nasa boye ne daga bar dukkan talibai banda annabi muhammadu ba wanda ya san menene wannan وهذه سورة القرب المقسوم وشوق العين مقصد في هذا المكان أي في هذا البكاء سبع عشر سنة يتي ولا شيء سبا كو سورة القرب المقسوم شو تجان الله قال مسجد يا رجل أكون وانا كجلوس أول شكرا وما شاء أكو أشاء بكو جميل أنفتا جامعة بين الكتنية والختنية والقربانية والفردانية والسمدانية كوكو والسديسية جانا تعالى دا مقامي قراجة أمون الله أسلم ولايه abinda Allah ta bai yi mu wani halitta ba da cikin halittun Allah a cikin wajen Allah ce farko kataliya sai khatmiya sai qudmaniya sai fardaniya sai siddiqiyatul ulum wannan shine makami na wilaya guda biyar wanda duk ya maka in fi hade yin ku shi da wani lokaci haka Allah ta ya gada mu wa makasa aidan qabla hadha al maqami fil khatmiyati 13 sana ya zauna a khatmiyati da ya cika masa wuridinsa da kalmar la ilaha illallah lokacin yana da shekara hamsin daidai a rayuwarsa to daga nan daga shekara hamsin ya kujerar khatmiya da muke ambata da khatamul muhammadi sai yana ɗan shekara hamsin ya ya shekara goma sha uku a kanta daga nan ya hau khatmiya da muka ambata da khatmiyar tare da khatmiya mana duk fardaniya da siddiqiya da da khatmiya da muka ambata duk ya hau a wancan lokaci katamiyarsa ta ƙarshe ita ce aka cika masa bayan shekara sittin da uku shekarun manzo Allah daga nan shekara goma sha bakwai a kanta shekarar ta zama shekara tamanin daidai wannan shine shekarun Maulana Shehu Ahmad Tijani Allah ta'ala ka masa da alfarman Maulana Muhammad Rasulullah wannan shine surar Qutbul Maktum Tijani a gaure da waɗannan mukamin gaba ki da muka ambata Allah ya ƙara masa yarda Allah ya ƙara mana kaunarsa alfarman Maulana Muhammad Rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أولى الفاتح ما dan gajeruwa haka ko baiti goma lalace jani an yi sauyi a ba za a raba komai ba mu je lalace jani lalace jani
sa wannan maudu'i ba muna nan akan shay'un ko ba'dun min manaqil to amma a yanzu ba kuma wannan zamu da ba zamu je aya ko biyu kacal ko uku kacal daga cikin manqabarsa ko manqabar almajiranka wanda ta samu albarkatun shi ma ba za mu tsota da yawa ba a karatu suka mana baya su munya ayoe da munya da ya kudu farida da makaranta da su shamsiyatu ikhwani mun karanta mala'iku sun kai kusan guda 30 da wani abu ina jin haka ko to a wannan za mu ɗauki wasu nukoli na guda biyu kaɗai daga cikin markabar da Allah ta lai mushi zan Allah ta lai kara masa yarda kafin ne sun fuda alqur'ani ya ce kuntu khairu ummatin ukhrijat lin-nas wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida asalin mukaman da dukkan darajojin daga wannan ayoyi guda biyu suka tashi shi yasa da muka yi faɗa da abin da Allah ta ya faɗa Allah ne ya ce ya ku al'ummar annabi Muhammad na san ya ku al'umma masu tsananin abin don ku shaida ga dukkan al'ummomin da suka gabata kafin ku sannan kuma annabi shi karan kansa ya muku shaida la ilaha illallah wannan ya isa alkhairi kuma ya isa daraja a wurin Allah sanan kun ta khairu ummatu ukhrijal lin nas Allah ta'ala yake cewa na zaɓe ku ku al'ummar bola rasulullahi ku ne mace alkhairin al'umma a cikin duk al'ummomin annabawa wanda Allah ta'ala ya fitar da ku domin amfanin al'umma gaba ɗaya na fata mun gane wannan abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya ba mu kasance mu ne karshe mu ne mafiya rauni mu ne mafiya tsakanin shekaru mu ne mafiya lalaci mu ne mafiya kasala mu ne mafiya sabo mu ne mafiya zunubi mu ne mafiya dukkan abin da ka sani na kuma baya amma alfarman jagorar mu annabi Muhammadu Allah ta rawa mu duwan daraja ga bakida haka ne ko ba ka bane to bisa da haka sai zama komai namu kai amma zai fata mu lokaci sai zama komai namu ya zama daban matsayin daga annabi Muhammadu sai zan komai na da kasance ne da kai zamanin sa aini khairul qurun kahmin ko kuma lazina yulun kuma lazina yulun haka haka aga ba wasu mafi cikin karni mafi fita sahabbai mafi fita mataye mafi fita ƴaƴaye mafi fita ɗan uwa mafi fitan dangi mafi cikin gari mafi fitan makoma wurin hijira sannan mafi fitan jikoki sannan mafi cutar al'umma haka Allah ne mulana rasulullahi komai naki shine mafi jiki saboda kun ta khairu ummatu wa dalil nar to awaliyai ma haka ne za ka fara yin shi mai sha awaliyai ma haka ne kar ka ga an ce akwai wani waliyi sunan ta Khidir ya zamani da Annabi Musa saboda tsananin karamarsa da wulaya har Annabi Musa sai da aka tura ya karatu a wurin shi an yi haka ko ba haka ba kaka ce ƙarya ne Qur'ani ne suratul kafi cikin take da wannan labarin wanda ya kama da zaurace da ake za ka yi kada zauna wa alƙur'ani to da wannan labarin in imanin ka je kai ba ya kamata ka ganshi kaman ba haka ba to abin ya wuce tunani normal imani ne kawai zai yi annabi Musul na uku a annabawa annabi Musa sunansa kalimullah abokin zancen Allah amma a tura shi wurin mutumin da ba annabi ba almajiri wani a ce je karatu wurin kuma je karatu ya kamata ka gana ko wasu abubuwa a ƙasa wanda ke ba wanda suka sani sai yan ƙasan haka na ba ta bane a da yawa ta abubuwa a ƙasa wanda ba wanda suka sani sai yan ƙasan ko suka sani ba akwai wani to duk darajar wannan wani da kake jin sunansa to bai kai ɗaya daga cikin darajar waliyan zamanin annabi Muhammad. Za ka ji labarin a kota waliya shahararriya wanda Allah ya dinga rara kama da kira alƙur'ani daban da mace da kira ta wuri sittin da ku. Ka ta kuma ba annabi ba dan ba a mace annabi ya ce na Maryamu Allah ya kara mata ja. Ma ya kira annabi Isa. Amma duk darajar ta da surata Maryam da take da shi da kira kira da Allah ya mata ya Maryam ibn ti wasi bi kaza ga warka ima baki ina ya yi maryam kaza kaza kaza kaza maryam maryam maryam alqur'ani wuri tattin da ku duk matan duniya ba matan da Allah ya dinga kiran ta farara alqur'ani kamar maryam kamar yadda duk annabawa ba mazmun annabin da ya sha kira kamar annabi Musa kamar yadda duk kafare ba kafirin da ya sha kira kamar Fir'auna aka da kuma to amma duk darajar na na maryam ba ta kai darajar na na Fatima ba ta annabi Muhammad كنت خير أمة أخرج للناس وبالله العزيز يا خضر عليه الصلاة والسلام koko radi Allahu anhu da sauran ainihin wani ya koyoyu wanda aka yi da wanda ka sani da wanda baka sani ba dukkan su billahi alladhi la ilaha illa huwa wa tusa martaban daldan almadina shi ta ba billahi alazim dan ta maka almajira shi ta ba iri na irin ka ba a almajiran na gaske ba dai iri na irin ka ba ba iri na irin ka ba almajiran na gasken gaske to su almajiran na gaske su ne nake so na dan maka tsokaci akai dan ka ji kadan daga cikin abin da Allah ta'ala ya ma almajiran sa alfarmarsa kamar da Allah ta'ala ya ma almajiran annabi Muhammadu kuma alfarmarsa kamar da Allah ya ma al'umma annabi alfarmarsa kafaran da sun yi aljananci da hatsari banta ma ba sai kafaran yanzu ba sannan turawan da sun yi hatsari banta ma ba sai yanzu ba ko kadan ba eh sun yi aljananci na ƙarshe wuce iyaka kai aljanan da masu yin aljananci amma da ƙwararren da sun fi aljananci to da kun tambayi da ummatin shi na nuna na da komai sai an kura iyaka sai an kura manaji idan kirki ne za a kura manaji idan kirki ne ke wala kura manaji haka Allah ya ga dama haka ne zamanin da Allah kara manzo Allah wasila to irin a cikin irin waɗannan mutane akwai mutanen da ainihin ibn babil alamin munatul buridi yake musu wani tashi yake ce musu yake ce musu ina baitin yake na so kuma in karanta saboda wani dalili da a ba khadimun nake son da dauka ba aha to bari mu je hadimu din ba matsala shi kuma na kudan bari mu dauki hadimu ya ce musu hadimun tasabbihu al-bihar lahu wa ma fiha kadal asnaru hadimin almajiran annabi Muhammad. A abun hadimin almajiran shauki gani, da hadimin ‘ya'yan shauki gani, su sabbihul biharu lahu, ko guna na duniya ocean wani Atlantic Ocean da ta yawai duniya, ko gunan da abin da ke ciki kazal ajaru da bishiyar halittar Allah kakkaf na duniya to sabbihu lahu tana neman masa gafara a wannan saboda darajar ya yi hidima ga ɗaya daga cikin ɗan shuki jami ko ya yi hidima ga ɗaya daga cikin almajani ko iya nan muka tsaya za ka gane to idan wanda bishiyoyin duniya da kogunan duniya za su nema masa gafara dan ya yi hidima ga almajirin wani to ina ga almajirin ina kuma ga wani din wannan hadimin yake da wannan daraja yake da wannan martaba ma'ana ka zama ɗan ɗari sama amma kai hadimin wani daga cikin khalifofin so tijani ba ɗan ɗari ba ka lazimi ba ka kom idan ka karɓi ɗari ka karɓi lazimi ya ba ka mun karanta ne ka to so ko ba wasa ba wannan kenan to duk ba na nake so na je ba akwai wani magana wacce take da nauyi amma kuma dole mu faɗe ta saboda an ce a faɗe ta magana tana cewa ainihin wala ka ga kudi Allah ba su faɗa ne an ko ya zo faɗa ne da kwari ban ga shafin da kyau ah to na gani to ga magana bai fatin min sahabi law istamat aqab ummatin nabiyil mu'minin muttaba'a ma wazanu shi'ratan min fardatin ko ko min fardin منها فكيف بالإمام الفردي وانا سنة وجهة بلد بركة يكي سوى طائفة من صحابي أقول سورو زوجة وسجروب نسابة شوتي جاني لو استمعت أقرب أمة النبي المتبعة جازت kudubai na al'ummar annabi Muhammad duka za su taru tun daga zamanin Bola Rasul har zuwa ƙarshen duniya a ƙaɗabu ba wai ordinary mutane ba waliyai kudubai za su taru gaba ki ɗayansu idan aka tara darajarsu da martabarsu to to ma wazu shi'ratan min faradin minha fa kaifa bil imamil faradi kar a kara su ba ta kai darajar gashi ɗa na ɗaya daga cikin waɗannan zuga na sabon sautu jani ba sai ta to ina kuma ga limamin zugar su mun fahimci magana da to wasu zuga ne a sabon sautu jani suke da wannan daraja ka tara al'ummar kutuban al'ummar annabi gaba ɗaya ka tara su a cikin sai ka ɗauko ɗaya daga cikin waɗansan zugan ka sa shi a cikin to darajar su su al'umman su kuduban duka ba su daraja gashi ɗa daga cikin gashin ɗaya daga cikin zugan waɗansa sahabban sai su su gani ba sai su to ina ga limamin zugan wato mun da yasa nake faɗin wannan magana masu nauyi ku yi haƙuri lokacin a faɗa yayi ne akwai wasu ɗan kusuku ba mu akwai wasu ɗan ƙananan tsegun gumi ne da ɗan wasu ɗan kusuku ba mu wanda suke gani kamar sau jani sa muku banki ne to abin ba haka ba ne ya fi ƙarfin sa'an kakan kakanka na dubu ɗari ba haka ba ne ya fi karfin haka wanda har mutum yake jin zai iya sakin baki wannan ba ana magana wai yan izara ko yan ba su nake magana ba shi hakuri ma sun ji wannan ba su nake wallahi a makwabtan mu ne makwabtan mu ne tare muke da ana ga kamar muna da musharaka a rika muna da musharaka a kufanci muna da musharaka a wasu abubuwa za su samu sun so tijani su soka su karyata wasu hasa'isu naki wanda gado ne na Maulana Rasulullahi su karyata wasu manaqibu naki su karyata da dalika tijan da wata dalika su karyata ziyara su karyata me karban kaza duk abubuwa na raini to su ji irin wannan maganganu su san mu mutanen da rikewa wallahi billahi suraka a cikin almajiran sai da ka ji akwai wanda suka kai wannan darajar ba shi ba gashin ɗayan su idan aka tara kuɗin da kake kokari ka bawa su da kyau da to gashin ɗaya daga cikin almajiran su irin waɗannan zugan a tara kuɗin kawai da suke kallo ba su kai darajar gashin shi guda ɗaya ba ba gashin su su ba gashin ɗaya daga cikin almajiran su to ina kuma gasoshin jikin shi duka ina ga kwakwan da ke shi ina shi su kutum ina kuma sauran wannan zugan kuma ana kirarin wannan zugan sun kai su dubu saba'in kama daga aljanu zuwa mutane kuma ana jin cewa waɗannan zugan ba za su yanke ba ila yamul kiyamata kowane zamani akwai mai gadon kujerar ya tun daga zamanin so tijani akwai mai gadon kujerar wani ya mutu to wani zai hau kujerar sa ila yamul kiyamata haba to akwai wannan magana da Allah mun ji da kyau to da ka kai almajin kyau da ni sai ka shafa ma kanka ka ce alhamdulillah ko in ka ji irin wancan zancen sai ka hu ka ta ta wajen ba wani kiran ka bane ba wani zaman ka bane ka gode ma Allah da sabarin da ya maka dinin da ya maka to kuma ka kyale shi da abin da Allah ta yi wannan abin da ya samu karanta wannan kenan domin jan hankali ga al'ummomi waɗannan duk su ne abin da suke ainihin rubuta abin da ilimi ya tabbatar ya karara kuma an samu wani albarkatun kun da khairu ummatin urjal lillahi kar ka manta ila ka ce kai abin yayi yawa sai ta maka to barin gaya maka wanda yafi wannan yawa shine annabi Musa da yace Allahumma ja'alni min ummati Muhammad annabi Allah Musa ya irin annabi Musa alaihi salatu wasallam sai da ya tamannin ina ma aka irin ya ce a bar annabtar a bar kalamun layi a bar a bar a bar a sashi al'umma annabi muhammad sai da waɗannan abin da ya gani ba Allah ta lakum ta ya Musa kuma a tafi kuma na shakir Musa ka tabu da baka na annabta da risala ta da kaza kaza ko gode mu ubangiji kai annabi ne mursali ulul azmi kaza kaza su kuma ba na riga na mutu haka kawai zalika fadlullahi yutihi min yasha idan har annabi mursali ne risala a hannunsa zai kama ne ya kasance dai daga cikin mu bai zama abin mamaki ba sai dan an ce maka a cikin waɗannan mutanen kuma da ake ta munna a zama daga cikin an ce maka wani ya fuka zaka zaka daka na wani so ta kiya kara kai an sha tosa da faɗi to an sha tosa saboda wannan maganar akwai ta kaji ta in ka yadda ka yadda baka yadda ba mun faɗa mu mun yadda mun ma wucin to sai na uku a cikin waɗannan nukudar haiwaye yake cewa daga cikin almajirin sau tijjani wannan kuma gama gari mana kowa da kowa in dai kana da tunanin sau tijjani a hannunka kuma ka rike shi gangam da kuma kyau mana kana lazumin ka tafiye da yamma da zikirin juma'a ka da wajifar ka da duk abin da kake gurgudu a matsayin ka irin mu dai ya su bayan almajirai in dai ka rike to barka da abin da Allah ta lai maka alfarmar sau tijjani kuma ba wani baiti bane baiti ne yake cewa li haula oke sukan wancan sukan wancan magana ne ba shi nake so da suka ba shi ma wata magana ne irin wannan cewa da al'ummomin annabi al'ummu da zamanin annabi za ka haɗu duka a nuna musu abin da Allah ta ya ba mu almajiri zani ordinary iri na za su fashe da kuka wi Allah ba gaba mu komai ba wi wi duka tara komai ka ba almajiri sun ci dadi to daraja abin ya wuce na zai to barka ji wata magana yake cewa sab'una alfun malakin tazkuru ma zakiruna min gari shakkin qad waqa bitin kin yake cewa mala'ika dubu saba'in suke tsayawa akan batun jani daya ordinary kowane irin batun jani idan har yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim yayin yan gurbin safe ko ya niyan wurin yamma ko ya niyan shiga wajifa ko ya niyan zikirin juma ina yin niyya ya ta'awuzi to malaiku dubu saba'in za su amsa tare da ta'awuzin sa billahi azim in ya ce astaghfirullah ya ce astaghfirullah dubu saba'in in ya gama guda ɗari ya yi guda ɗari ko kuma sun yi dubu saba'in so ɗari dubu ɗari nawa kenan dubu ɗari bakwai haka ne lissafin haka za mu fito jilla da ninka dubu ɗari bakwai lazumin safe istighfarinka haka salatul fatinka haka hailalarka haka zikin juma'a ka yake adadin wannan mala'ikun haka za ku lazumin safa da su haka za ku lazumin yamma da su haka za ku zikin juma'a da su haka za ku yi da su matakar kana yin niyya ka buɗe baki to za ku tafi tare da su har sai ka gama billahi azim wannan dukkan mutum jami na da wani ka ga wannan wani ne karfin harshe mai sauri mai tsananin wurji wanda zai kamo ka gani da Allah wanda ba ka da riga ba ba sharman kyau da yana ne gani shi ina ga a gwada ku a ni gani wurin tafiya gani shi ina ma makaddar shi ma duk zai yin haka sai mutum to aiki mutum ne ka kuma naka na malaiku ne ma to barka ji abin da zai fi baka mamaki ko zai fi baka gigita ma tunani a mala'ikun nan akwai ne kai dubu saba'in ko wani kai akwai baki dubu saba'in ko wani baki akwai harkar dubu saba'in ko wani harkar yana dukkan dubu saba'in ina sa maka wannan na rantsa da Allah ya danganta kai waye kai ne mukamin ka mai ran ɗinka a hadara sanan wani irin kalan mala'iku da baka idan sai dan zamu ne sabon su gane yau ka shiga to kila za baka mala'ika mai kai daya baki daya harka daya mala'ikan ka dubu saba'in masu wannan mukami kana ƙara tafiya level na ƙara tafiya tare kin nan tafiya madadi na kunku daka ana baka sai a fara baka masu bakuna goma kawuna goma haraka goma goma suna jikiri kala goma goma to dubu saba'in har ka gama in ka ƙara tare kitsu ka ƙara dukalawa da madadi ya ƙara cin kuɗaka tare ya cin kuɗaka sai a baka masu kawuna dubu ashirin haka a fara haka har aka yi masu kawuna dubu saba'in to haɗa mu lissafin kaga dubu saba'in so dubu saba'in so dubu saba'in ba wa ne in ka kai wancan ne wanda za a baka masu kawuna dubu saba'in bakuna dubu saba'in haraka dubu saba'in kai zikiri ɗaya tunana ta da adadin wannan bakuna da adadin wannan harakan da Allah zai kirgu to wurin tsara maka ɗaya Salatul Fatin ta ɗaya in ka karanta ita karan kanta automatic ce in ka fito design ce in ba ya turbin zan zana wace ba automatic ba ordinary yana da gaskiya amma da nake so da ne lazimi ma na da izinin lazimi ne to automatic da ka zama na automatic idan ka karanta ɗaya za ka nana za ka tashi kamar tsuntsu a siffar mala'iki za ka yi ta nana da kanta adadin haruffanta adadin surorinta adadin alƙamanta adadin alwarinta ila yau mai kiyamaci kuma duka naka ne kuma duka naka ne akwai faɗa wannan jiɗan jaddamin linzami a cikin wallahi na na ga abin kamar ya fara yawa goma ya shiru to wannan na daga cikin man kaba na cikin manaki da shehu tijani daga cikin manaki da na Allah kara masa yadda to wai ka san amfani wannan to barka ji an je lahira kai ne za ka jira da Allah ta'ala yau mai fere mamu min abi wa ummi wa abi wa talibati wa bani li kulli bayni min yawma idin sha'an wujuh yawma idin musra zahikatun mustabshira wujuh yawma idin alaiha gharara tarhaquha athara ulaka humul kafaratul fajar qur'ani ne ko qur'ani ne to me yasa za ku gudu ma ubanka ubanka ya gudu maka me yasa za ka gudu wa uwarka uwarka ta gudu maka me yasa za ka gudu wa dan uwanka dan uwan ya gudu me yasa za ka guje ma mata matan ta guje maka me yasa za ka guje ma dan ka dan ya guje maka me dalili ka san dalili ba ka da abun ba wani ma bai da abun da zai maka kowa ta ci fatararren matsiyaci tantiri dalili bai ce da komai ba dan ne bai ce kan komai ba lokacin da ake tattali ake asusu ake a da Allah shi yana tun yana da shi da yanzu ya ga yana cewa zai zai haka da kuma haka bane kai lokacin da ka kwaci a masallaci kana da shi da Allah da wannan malaiku in ka ga ya ka ce astaghfirullah fala kudu bi astaghfirullah ta azuba maka Allah ta lafi ma ce ma sha Allah ta fara maka kuma a haka Allah ya ba dai sai malaiku sun gama duka nasu sai Allah ta lafi to dukkan naku da nashi da naku yanzu kuma ninkin nawa ko goma yawa malaiku bil hasrat da asra amsala ba kan na faɗa in ka ɗan matsayin goma ne in ka ɗan matsayin dubu biyu ne Allah da ke ninki dubu biyu in ka ɗan matsayin miliyan biyu ne Allah da ke ninki miliyan biyu in ka ɗan matsayin ba da ne Allah da ke da dai hajji fatar da su wanka musu na su kawai to sai a je lahira sai a ce to a zuwa in tashi a zuwa in tashi hisabi hisabi hisabi hisabi sai aka zo hisabi ta ga littafin ka ba ka hisabi ma na ba ba black mark ba black ba black note a ciki ba jirgi ko daya dalili ka ba bakin su da istighfari sai ne sai zuzurutun salatul fatihi da da la ilaha illallah suna haske suna yuri suna tukoro suna zazzara ido suna cewa mu gani taɓa shi mu gani mu taɓa guri haka haila za ta dinga zane suna cewa mu gani taɓa mu mu gani musu mazurai mu gani ba su tsoro mu gani musu wai barada mu gani ba ta musu rai malakun sai suka saka wancan lafiya Allah ya ƙara girma da ke kai gudanar kasa gudanar kasa yi ta kan kana gangara a kasa sai karkashin yawon na zilla illa zillahu ma an biya yi wa asbiya yi ko ba ba ta hadu sai da wannan to bayan an gama gudun fanfalaki an yi waye an yi kaza an yi ne yan jin jiki sun ji jiki an waye sun waye da sauransu to ku kuma za ku fito sai ake to aje aljanna shi shi kuma idan za ta aljanna annabi ne limamin mu ne kan gaba wannan ka ja da karfin ku fito an zo da karfin wannan ba ja suna san ana dan ya da ya da to daga cikin bayan da Allah ta'ala ya maka ana zuwa jirgin aljanna za a ce gaskiya ce a'a ai an mun alƙai to da ya ma alƙawari ya ce da uwa da ubana da mata na da ƴaƴa na da ƴan uwa da masoya ya ce duk za mu ce to ban gaba ba ba misali Allah ya kyauta ban gama ma ba ban ga inna ba ban ga gobe ba ban ga kaza ba ban ga yara ba ban ga matan ba ban ina suke sallallahu alaihi wasallam tun kafin maka sun kana ga masakawa Allah ta yi cewa malaiku kula lubo su kula lubo su kula lubo su sai Allah lubo su ko da ganin su jibda an an kokkonto su amarin da ake tunanin za ga awur da su ta in haka ta haka wallahi billahi bala su ga aljanna ba sai wannan da cikin alƙawarin Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsautsayi Allah ce tsautsayin nan tsautsayi Allah ta kiyaye tsautsayi a ce wani naka daga cikin wanda na ambata yana ke shauki kaga wannan tsautsayi ko shi ne tsautsayin da kana ji ka gani kuru da mudu alƙur'ani ba a yi wasa ba sai masa gashin tsire a kuma sai ba ma gashin tsire ba gashin dankali za mu ka san shi dankali turba da shi a wuce ake kowa zo to yau za ta mai gashin dankali ko ba za Allah ka tsare malbarkan manzo Allah shawara ko ɗan uwanka ko ƙaninka ko wanka ko mamanka ko guganka ko innanka ko babanka ko ɗanka ba ka ɗarika ka dage su zo kyau su jani kamar ne kuma ka kula musu salatul fati ko so ɗaya fati a salatul fati a sallah ko su dinga cikawa ke dai salatul fati salatul annabi jina da falala ku kenan ka dace su zo so da kai in ji an kira sun ce da zai rawa ai wali Allah ne na Allah ne shi ke na gaba alquran sai sun ji aljanna dole billahi billahi ajin ka na da mutane kuma wallahi kai za ka kai su ba wani bane ma wani dogon lissafi bane kai ne za ka kai su da wannan darajar kawai kakka duk zagi ko tijani kakka duk koke shi kakka duk aibata shi kakka duk inkari ko su duka yi al'amarin sa sannan kakka duk zan baka salatu fati kai iya ayyar san ba su rika ba shi wannan suna yin wannan alƙur'an kace sai ta an gaba an baka aljanna an gaba dan sauran abubuwan kuma ita Allah ya hana Allah a daina yayi rubuta istighfari ayi wuce za wuce har ma manzo Allah in kuma ka je ka zangalo da gangan tunanin kana da wannan ka ce ku ce komai ba komai da kuna jin zo gidan alquran za a jare ni billahi ba za su mutu ba zai jin shakka shi wuti gani suna yin shakka kaikai zai fara zuciyar su raibu na fadawa shi kenan da zai a masa zalbi a kora wannan maka saka ce mu kiyaye Allah kiyaye mu alfarma maza Allah dan Allah ya yi magana ta mutu nauyi ya hakuri ba da shi muke ba da wanda muke yi muke yi ko ba ko kada ta wani mu na rabbi a midiya karkasha wannan mu da rabi karkasha za ka bata lokacin ka ne a banza ka bar inda muka haɗu muka yi tufaki zai yi a in rabbi za yi amma a nan tunda mu muna nan kai baka da nan to ka bar mu wannan gidan mu ne karatun gidan mu kar ka tsaya wani wahala a rabbi wa zagi ne ba kowa da irin karatun gidan ko wannan na daga cikin irin karatun gidan mu na ƙwarɗaka to Allah ƙara mana da albarkar manzo Allah da mu Allah ta ainihin har ma yake cewa da annan ilahu min jannati bi zaika kana abu abbas yace Allah ka sanya mu daga cikin waɗannan mutane irin waɗannan zogan mutane alfarmai ko da zan bil abbas fajala to wannan na daga cikin ainihin nukodi daga cikin ba'd man sabihi sashi malaikatunsa wanda muka karanta Allah kara masa da alfarma maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina zai fara ne inda ban san da ba zan ƙara minti goma ba ita yi gaba kiɗa ya fito da abinci ana kasira ana cin abinci ana rerawa in ƙara ta gaba kiɗa to da lokacin ƙarshe na ga ba zan ja ka da yawa ba saboda na ga sha biyu da su ko saboda da lokacin ƙarshe kawai sha ɗan zani saboda mu murmura mu samu mu murmure aikin gaba ɗaya nukudar ƙarshe kafin mu je wancan nukudar shi ma wani magana ne mai daraja ɗauri akan wancan magana da muka ambata da su an tambayi so su jani Allah ƙara masa ja da Allah ku je magana da kyau to shi ne sai sayyidina Allah ta'ala radiyallahu ta'ala no qila fa bula hadhihi tariqati li ajli salatul fatihi ma'awlika amla fa sakata سيدنا رضي الله تعالى عنه قائلا ثم قال قليلا ثم قال انت اللي كنت جاني shin falalan nan da muka karanta na yan ɗariƙan nan naka da wannan daraja da wannan manasubar da suke rike wai darajar salatul fatih ne suka samu wannan ko ko darajar ne kusan magajiyar wannan tambayar shine ran da aka ce ma annabi ya rasulullah aramna kai ku nusallimu alayka walakin kai ku nusalli alayka wannan shine wannan shine karamar ta zago kai ko ta jani rasulullah mun san da ake maka sallama assalamu alayka ya rasulullah amma ba mun san da ake maka salati ba to da kai ya zani maka salati sai manzo Allah ya shuru jimmi jimmi sai da ya tambaye yace har sai da nayi da na dan yi masa wannan tambaya ka san dalili saboda manzo Allah zai faɗi kanki zai faɗi darajar su amma haka sai da tawalu sai da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim bai ce ala sayyidina Muhammadin ba bai ce sai ce kama sallaita ala ai kama bai ne ko da nabi ibrahim da manzo Allah wa za a ci ai salati kamar shi ba sai da a ci amma nabi ibrahim salati kamar annabi ba amma tawalu da annabi alaihi salatu wasallam ya haka to shi ne aka musu da irin wannan tambaya cewa darajar dan dariƙa da dariƙa alfarmus salatul fatihi ne sai karanta ko ne sai abin ya musu gani nauyi sai shuru sai sun kuyar da kai daga nan sai dago kai ya dago kai sai ba da amsa sai ke ce musu ƙa'ilan ya ce musu a'a ya ce fasakata ƙa'ilan su maƙala li'ajali ana falillahi alhamdu ya ce duk abin da aka gaya muku da darajar kaza ya ce wallahi saboda ni ne kaɗai daga nan sai jini ya ƙarfe komai ba zalika fadlullahi yutihi to imamu hasan din shine sai ya daura wata magana wanda ita ce dalilin da sana da kona nukuda sai cewa wa min hadha yazharu lil muridi ko ko yazhar laka anna muhabbatu shaykh ahmad al-tijani hiya a'zam al-awrad wa ma'rifatuhu fi hadhihi al-hadrati ainihin fi hadhihi al-hadrati akbar al-azkari yace daga wannan magana zaka gane cewa sai tijani ita ce mafi girman dukkan aurabe sannan saninsa a wannan makami da saninsa a wannan majalis da ne gare shi shine mafi girman dukkan azgari ga wasu ka zo wani magana ɗan uwa kenan duk wurin da kyau tijani idan kana wasa da martabarsa kana wasa da soyayya kasa to wurin ma banza ne ka san kwatankwacin ka kwatankwacin ka ne sallah ne uku uku amma kana ganin annabi bai kai ba sunan sallah ne banza sallar ka sallar banza to haka wuri ne ko tijari idan kana lazimi wazifa zikirin juma amma kana ganin ko zani bai kai ba wallahi billahi wuri dan ka banza ne ba abin da zaka samu mun gane wani magana da kyau raka yanda soyayyar annabi alaihi salatu ne ke kan mutum maratibu da manaqibu bin duk abin da kai ko mun kankarda sai Allah ya tarba magaran ka nuno to haka wuri ne shauki gane da soyayya ta sanya karfi a rai yace kai ainihin muridi dukkan wasu darajoja da martaba a wurin Allah da wurin Maulana Rasulullahi raka mu dage da sorisho tijani so na gaske sannan mu dage da kokarin sani da fahimtar so tijani a bakin waɗanda suka masa Allah kara masa yadda idan ka so shi kai gari ka sallama akan da mun da faɗa kai shi to za ka wuce mukamin da baka zata za ka samu sarakin da ba ba ba ya wuce hankali da nan Allah kai mana haka dan isar annabi Muhammadu Nukuna karshe ita ce ainihin ne hakikanin makasudi da dalili na karanta wurin ne shehu Tijani Abdullahi ta'ala shi kuma wannan bai ci ran za mu dauka mu shahu usuli mu faɗe shi kawai mu fassara daga nan sauran amsar za mu haɗa a zama na gaba sai mu ɗaura daga inda muka tsaya da fatan Allah ta'ala ya karɓi wannan zaman namu alfarmin shehu Tijani baitin guda ɗaya ne kasar ina ma baitin yake ban gan shi ba ga shi na gan shi yake cewa yake cewa ya fara da masanza da yawa yace ilan bi anna dhikra hadha alwurdi nahdi ila alwusuli ayni yadi to ba wannan nake so na dauka ba sai kawo sai ce balil madari inda hu alaihi fi tasifin nafsi bila tawaqqufi ba shi ma nake so na dauka ba to sai abin da nake so na daukan sai ke cewa wa shartul hudur wastihbari qudwatina aw tanqadil azkari duk wannan shi ma ba shi nake so na dauka ba wallahi ya bace ga ita na gani shi
Aha.
to Allah da da aishi yau a kai tsawon kai ta kaya mu ya sai kalmar salatul fatiha ita ta bal mazarin fihimu alaihi ki tasbiyat nafs bila tawaqqufi bayan ya koro a bayatu wani makaranta a baya duka da sauransu a cikin kawo usuli ake sabal madari inda hum alaihi fi tasfiyat an-nafs bila tawaqqufi yace bal madari yace kai baran ga ma gaskiya mace wayar karanta wurin tijaniya guda uku tana da salasat madari ko akwai takhabbi da takhabbi da tajani wannan su da salasa madari ko kuma salasa madari yace to waɗannan da'irora guda uku da ake dawa shi a cikin su yake cewa abin da ake so a samu a cikin su shine tasfiyatul nufus bila tawaqquf shine samun tsarkin nafsu ba tare da tsayawa ba mana samun tsarkin zuciya safai safai safai tsarkaka tsarkaka tsarkaka ba tare da tsayawa ba mana ba za ka taba daina samun tsarkaka ba matakar kana yi har sai samun sannan kuma ko ka mutu za a ci gaba da wannan tasfiya ila busan kaho bayan busan kaho ila ko aiwon kiyama ila kiyamu sa'ati daga nan ko aljanna ka shiga tasfiya ba ta da ranar dinawa to a ƙarƙashin wannan ne maganganu da yawa maganganu da yawa maganganu da yawa maganganu da yawa maganganu da suke na kawo amma babu lokaci dunkule abin da nake so da dunkule a wannan manufa shine babban maktabi na kan tsarikar jana shine samun tasbatin nafsi au tasbatin nafsi samun safai samun tsarkin zuciya samun ainihin gyaruwan ɗabi'u da halaye kenan idan kai kana karanta wurin da shauki jani munanan halayen ka ba su canza ba sai karuwa su ci ɗabi'un ka ba su canza ba munana marasa kyau sai karuwa su ci ɗabi'un ka kyawa ba su karu ba sai ruwa su ke to ba ka karanta wa daidai na rantse da Allah wani sai nufar da nake so na kawo kawai dalilin da ya sa na ɗauko wannan bincike ba tara lada shine manufar karanta wadda shi ba haka wani ba waɗannan duk makaman da na karanta muku ba duk ba haka wani ba wannan dukkan waɗannan sai wasu riba ƙaba hakikanin maksadin shine ka zamto tsarkakakken bawa a wurin Allah tsabtaka da tsarkaka a wurin Allah ana samun shi ne da tsabtakan zuciya da tsabtakan ainihin kashe nafsu da raye kalbi idan nafsun ka ta mutu kalbin ka ta rayu to daga ɗabi'un ka za su koma farare bakaken za su mutu kowa ya ma'amala da kai sai ya ma'amala da mutum na gara rajulun sara ka zan so daga shekar bula mata zakka ke kabila ma zakka ko gara kaba man da sa kenan idan ka sa ka a mizani wannan kuma kowa zai sa kai shi a mizani idan ka sa kanka a mizani kaga yanda kake bara haka kake bara a wurin safa'i da kyau da tsarkaka ko ko ka koma baya yanda kake da kirki bara ya har kuma na banza baraka na mana banza kasa da kirkin bara ba akwai matsala sarka manufar wurin da zai kaiwa ba kuma dan haka aka ce a karanta wurin da shi sarka ka mai da hankali wurin gyaran ɗinka da gyaran halayenka da duk yadda za ka yi ba kuma karanta wuri ne kadai zai baka wannan ba sai da kusantan bayan Allah sai danga daura ka akan layi Ibn Salam Kubran ya ga mana ya ce wala takhasu min al-afati illa bi shay'in arifin tuwati ba za ka taɓa samun tsarkaka ka ga mutumin kirki wankacce tsaftatacce daga barin laifuka da cikin da ka zama na Allah ba da ta tsare da kai ba sai kana da shehi masanin Allah kana zuwa wurin shi yana duba lafiyar zuciyarka daga nan ne za ka lafiya makana da shehin ka kila ba ka manta da hanyar gidan shi sai bala'i ta fafuro ka sai jarin ka ya kari sai an cinye muku gona sai an cinye muku gado sai ainihin kaza sai gobara ta same ku sai an ko sai ciwo ya zo sai an jefe ku da maita sai an yi kaza kaza kaza ta hanyar gidan shi sai bala'i ya zo a to da matsala ka akwai matsala ba dan haka ba kuma shi kenan sai kana neman fatayi sannan kana akwai makiyaciyan fatayi a gidan shi eh ka zo a baka da tsufu nan ne baka baka ne tashi ful sama a a to da matsala alquran ko an baka ba za ta yi ba dalili ba dan haka aka kulla alaka ka da shi ba duk wani alaƙoƙi da na ambata maka ribar kafa ne ribar amma hakikanin alaƙar shine ka zama patient ya zama maka dakka sai mara lafiya ne shi kuma likitan ka ne tsakanin likita da mara lafiya babu mutu ba shi kuci kaza na dama ka dace yin ga maganin da yake an gama likita sha wannan da yake thank you doctor ko ba ka bane ka daka ka darka ba musu bude wannan ka bude ha gwale ido ka gwale gwal ko ba ka ce ba a gaban likita yanzu ko wani kike ce ka cire wannan sai ka ce ba zan cire ba na ga tsaraici na to dan ciwon yana idan ciwon yana kasan wannan ne ba oke za ka warke ba dole ka bude ba wato ba ba ma kai wa matan ka wanda zai dole sai ta gudu ba ka ake yi ba kar ta bude wanda ta gani sai ta mutu haka ake yi to yadda kaga ba a koya mu likita cuta ba a koya mu sirrin jiki haka ba a koya mu shehin sirrin zuciya wannan shine maganar gaskiya harkar likitancin jiki da harkar likitancin zuciya aiki ne komai da komai na shi ne bambanci kai wannan mutumin ciki yake alaka da wannan kuma buhun mutumin ciki shi ne mutumin waje wannan yana dunin da gangan jiki ne wannan yana dunin da ran jiki shi da ruhi wannan shi ne alaƙoƙin shehanan murabban su ne likitocin mutumin ciki duk wanda zai ga likitan ciki to mutacce ne a ciki buhun mutum ne gawa yake yawo a ciki kuma wari yake mushe ne amma shi ya sani ba amma malaiku suna jin tauninsa suna jin wari sannan mutanen kirki in hada da su suna jin tsoron shi da kamukamin shi a ruhin ina ga maka wannan shi Usman bin Ali shi Usman ai sai da Usman bin Affan Allah kara masa da ya kai matakin da idan mutum yayi zina in ya shigo falon sai yana ganewa sai ce ga dattin zina na gushi ina ga maka wannan duk sabon da yayi da kai kana zuwa zai ce ga dattin sako kaza da zina gushi kana gani saboda tsantsan safai da tsantsan saka na ruhi to su bayan Allah shi hana aikin su kenan su gyara maka ciki shi kuma likitan asibiti ya gyara maka jiki shi kuma malami ya gyara maka gabbai wurin jin Allah shi seti ainihin shehu murabbi ya gyara maka ruhi da zuciya shi seti tsakanin su da Allah shi kuma likitan asibiti ya gyara maka buhuji duk wanda ka rasa ka shiga uku in ka rasa malami ba za ka iya sallah ba sai ka yi ta akakakar akakakare in ka rasa likita za ka mutu da ciwo idan ka rasa ainihin murabbi shehi to mallan shi kalau fa shedanu shehu shedan ne zai ka dole ko kaji ko kasu kuma wallahi ya danna ka wuta wannan shi ne maganar gaskiya sarka safari dan tsarkaka ake tsarika idan ba za ka ce tsarika ba ka canza idan kaga baka samun safari baka samun tsarkaka ɗabi'uka da halanka ba sa gyaruwa ba sa daidaituwa to ka koma wurin shehi ku sake sabon lale ya sake daddalo maka daga tushe idan ka samu tantin da ake da bukata in ga kana dan cin angul ai dan algush algush danka kana dan cin magun magun danka dan haram haram danka dan shuba shubanka dan magu kana dan lalle kamata mutane haka ko da a waya ne kana rike rike kin ka kasa derawa to wuri danka bayu rike in ka kana dan rike rike mata a titi da dan wanda ke wuce a bakin titi ne tsuru ka kura ido da sauransu to alƙaran kuma ka kasa derawa har ma kokarin jin bin su gida kake to alƙaran wuri danka bayu rike in ka ga duk alaka da ake da kai ta samu matsala ana tuwo maka da munanan hali da munanan ɗabi'u sai ka yi kwanje to wuri dinka baya da kyau duk abin da kake da shi mummuna ka ga baya gyaruwa kana ma ƙara sabon plan ne ka zama wani haɗari to wuri dinka baya da kyau sadaka ka koma daga tushe ka samu shehin ka ka bayyana masa komai yadda ka ga ba a koyi mu likita komai haka ba a koyi mu shehanai komai ni ba da isa ne ke gab da gaske ni fa cikakken mutumin banza ne ce ya dalili jiya na haɗu da wata mata na ji kaza na ji kaza a raina shekaran jiya kuma na taro ta a lungu na kai mamar da gaduma ta fita ƙasa ta sha shekaran jiya wancan na an ajiyar da kuɗi dubu goma na wani wuri na ci dubu biyu na ci karatun miji a hanya shekaran jiya wancan an yi da duk kasar ka da ƙurƙuru alƙuran haka ake yi idan shi ne na kusa zai ce maka subhanallah ba kuma da gama kowa ba sai ka doka ji su kuma zai faɗa maka hakikanin magunguna zai maka ta zuwa yadda likita yake tambaya asibiti da ke damun ka gwale mu ido ka gwale buɗe mu baki ka buɗe me ka za ya sa amma kuma menene ya ji kunnen ka ji bugun zuciya ka ji zafin jikin ka ji daɗo duk da maka wannan tambayoyin to me ka ga me kake ci me kake sha da me kake kwana da me kake jani to abokan ka duk da maka wannan tambayar kowace nukuda a sabon da yake nema kuma da ganuwanka wani aboka yake sa matsala zai sanye da zai danne ka wani a abincin da kake ci ne a nan matsala take a nan guba take yake saka wannan abubuwa wani kuma dandalin da kake zama ne a nan guba take a nan kake cin guba wani aikin da kake na sana'a a nan kake cin guba haka haka wani kuma duk a kalle kalle a waya a nan ke ɗaukan guba wani kallon tv a nan ke ɗaukan guba wani ainihin a cikin gidansu ne ce falon gidansu ne a nan ke ɗaukan guba wanda kuma garin su ne gaba ɗaya ɗan guba saboda duk yana alaka da bata tune ba da taɓa warkewa ba da garin shi ya bar garin haka haka duk murabbai in dai murabban sun san me aikin su to za su dinga muka san kasan kasuna maka wannan tambaya idan nukuda irin wannan ta zo ba abu da yake sabbaba zurbai ba ba haka bane sannan ko ba da abu da ake applying magani ba haka bane wani kuma jaraban lalaci ne shike sa ruzi sai ragu kwabe ya lalace bai da mujahada bai da iskama haka haka abin to daga lokacin da ya kamo layin cutarka idan ka su ne ma yana ganin ka ya gane amsa ya gane amsa ya gane amsa amma sai maka dangoyi dan karka sa shi wani iri ka san suna da kandamani eh zai maka tambayoyin da kowa ke ko da koya sani in ka na ƙarya ma ya sani ka gane gaskiya sani in ka na ƙarya zai baka da ƙaryar ka zai ce wake to baka ji warkewa ba a cigaba da zama a cikin cuta ya ƙara ba musu ƙarya da mu in ka gane gaskiya suke nake baka maganin gaskiya zai wata je tambaye ka ne dan ya gane gaskiyar ka da gaskiya ka zo neman waraka ne daga nan sai ɗora ka nan to haka haka haka abin yake saboda ina haska wannan ne dan kowa ya saka shi a mizani ya gane ga dalilin da yake karanta wurin shi dan idan har lalle ya ga ya samu ainihin taqaddum ya samu tarqi a jaruwa da halaye mai kyau to ya koma ya sake sabon lalle kowa da irin cutar su kusa nan kuma kowa da irin maganin sa ban da general formula ta azkar da general application na tablet da kake sha shine istighfari salatu halala wannan general ne to akwai sauran wasu ainihin abubuwa activities wanda ake ɗora mutane mataki mataki da hakewa da abin da suka dangwalo za a dace musu abin sannan kuma a daura su akan abin da ya kamata a daura su domin a samu waraka Allah ka samu dace Allah ka samu gama lafiya sarman maulana rasulullah Allah muna tawassuli da wannan zama da abin da ke cikin shi da wannan dare da ne sirrin daren shi ne maulana sauti gani Allah ka fararo mana azka a farare a cikin zukatan ka fararo mana hasace a cikin rawukan ka ba mu taisiri na rayuwa ka ba mu lutufi na rayuwa ka samu gama lafiya ka ɗauke mana dukkan bala'in da ke faruwa ka yaye mana dukkan cututtuka da ke a wannan ƙasa da wannan garuruwa ga baki daya ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu zama lafiya Allah ka zauna da ƙasar mu Najeriya lafiya Allah ka zauna da jihar mu Kaduna lafiya Allah ka zauna da lokacin gan mu mu lera lafiya Allah ka zauna da garin mu Samina ka da kewaye gaba ɗaya lafiya Allah ka zauna da anguwannin mu lafiya Allah ka zauna da iyalan mu da ƴan uwan mu da ƴaƴayen mu da sirkan mu da iyayen mu da kowa da kowa lafiya Allah ka zauna da mu almajirai mu mu Allah ka samu zauna lafiya lafiya shahadan mu malaman mu da kowa da kowa na mu duk Allah ka zama da su lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu zaman lafiya duk abin da muka tattara na alkhairi Allah ka yi mana duk abin da muke tsoro Allah ka yaye mana dukkan bukatun mu Allah ka biya mana dukkan damuwa mu Allah ka yaye mana dukkan alkhairi Allah ka tunkudo mana dukkan kidnafa da suke damu mu da su suka ga da bincin suka kwanta kale Allah ka yaye mana wannan samaka ne Allah muna tabbata da wannan zama Allah ka sa kowa ya koma gida lafiya Allah ta mana ka dan alfarman su tijani fata ta za su fatu ku hajiya da su tijani da wannan niyya abinda muka manta duka Allah kowa ya bukatar sa Allah ka biya masa Allah muna da bukatu kala kala kala kala ga sunan burjik mu akan gaba mu a musamman mu a markas Allah ka san muna da bukata ta makaranta Allah ka gina mana ita comfortable ya Allah comfortable ko amana kamanna Allah ka mana ita fiye da yadda muke buri ka sa ta zama cijiyar alkhairi duniyar mu da lahirar Allah ka kuma ya haɗa ka gabas da muku da arewa wajen Najeriya da cikinta wajen Kaduna da cikinta wajen Samina ka da cikinta duk ƙasa Allah ka yi alkhairin wannan cibiya ta mutu alkhairi ta makaranta alkhairin sauki jami'a fatiha da salatul fatiha fatiha ga shauki jani da wanda ninga waɗannan bukatu da biyo ne daga baki da bismillahir rahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Allah mun tura wannan hadiya ga Shauki Jani Allah muna tawassul da alfarmar Shauki Jani da sirrin Shauki Jani da takariyar Shauki Jani da hatimiyar Shauki Jani da samdanar Shauki Jani da fardanin Shauki Jani da hatimiyar Shauki Jani da qatil Muhammadu Shauki Jani da siddiqiyar Shauki Jani da ainihin sarkakar Shauki Jani da wuladar Shauki Jani da qararar Shauki Jani da manakibin Shauki Jani da hairatin Shauki Jani da safa'in Shauki Jani da karfi so jani da makamunsa a wurinka da isarsa da martabarsa Allah ka ja mana dukkan bukatu alfarman Maulana Abul Abbas Tijani radiyallahu ta'ala anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبقنا سيدنا السيد وعلى آلها الطيبين آل العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين kowa ya zauna akwai abinci akwai komai da komai za a ci a sha sannan a tafiya ko kar kowa ya zauna tafiya dare dai mu riga mun kowa ga wani in za a sha madara a sha ta dubu kowa ga wani sura kan mu riga mun yi mu tsaya ne komai a rantsa alfaran wanda ba kowa zai ta gida lafiya eh mu tsaya mu ci abinci ne komai komai ga wani Allah ka ba mu rikan mu in ku ga wannan su ku ji kana sai mu addu'a Hadiya ba saboda rage yi
Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Jama'a alaikum. Ah, yanzu da ran da turare ya su da turare ya su ya da rota da rakin wani kan su wani wani su ku da rafiya.
a fara a fara da larabci Ya, kuma da ran da ya ku da fara ya fara da Allah. Assalamu alaikum.
kuma kuma ka koma ka koma
akwai kusan kowa ba da Suleiman a ba da Suleiman a yin mataki na nagami da alwani ba shi ma Allah ya mata Allah ya mata kuma farashi da gani ya yi mata tafiya wa insha Allah wa yi sai ke ba da sauraron shi da bakin ka cikin kudu da
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما ربنا لا إله إلا أنت لا إله المستقيم وعلى آله أكبر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا أئمة الشيخ إذن لنا بهذا المعدل وسالم بنظرة تأتي لنا بالسفر
فرهدا آلا وسالا يا ذا الآفات على فرهدا آلا وسالا يا يا شريف من شريف نكو لا اختلاف لرسول الله كافي جاهدا من سيفه أرادا آلا وسالا يا بل آبا سالا قرة البيت مسؤول يا ابن أما المريض المجنة عيش البار المعنى عيش الكرم المولى هذا الآفة إننا نشكو إليكم يا بين الكون منكم يفتح المظلوم فيكم جاءكم نرجو رئاكم وبنات تجاهي نظركم نرجو الله فالكئيات رجالي يمتي باوا تجاهي خرابا يا ولي الله كنا شافعين بلينا يا ولي الله إنا في رؤون الله كنا خرابا بباكي حسبنا الله بباكي خرابا عالم وسالا يا لا أرضى كان السلام قبل هذا مستقيما زين الأمر تسلما وقت أن تبل تماما خرابا عالم وسالا يا قد فلا أنكسونا يا قوم لسبا لسبا يا كريم مجنونا يا مرام فيما قوم يا عزيم مرادا آلا وسالا يا من آلا يا مبيت يا قول كل أمركم أمر مرادا يا ولي الله تعالى وقد فلا فراغ الآل وتعالى يا ملعاق يا ربنا عليك لكل من ظلمنا بظلاله ربنا آتي لكل من قدرنا من نقاله فراغ الآل وتعالى يا أبا الآقاد يا إلهي مر علينا ما أضل الوالدين ما أضل الأقربين مرابا آلا وسالا سالا ربنا تعالي لسيك فوق ما نال السيوك من وداد السيك سيك آمدت في الدار سيك مرابا آلا وسالا يا أبا الآقربين شغنا أول مرادي قابل وولادي أمركم أمر الجهاد كل يوم ببلادي أنا وسهلا أبا سهلا مركز البيت التجاري في الله التجاري يا إلهي بالتجاري أبلنا شر المعاني أهلا وسهلا يا بل آفت سهلا والصلاة والسلام للنبي الكريم ما عليهم الكرام والصحابة زمام أهلا وسهلا يا بل آفت سلام مرابا أهلا وسهلا يا بل آفت سلام مرابا أهلا وسهلا يا بل آفت سلام مرابا أهلا وسهلا يا بل آفت سلام مرابا أهلا وسهلا يا بل آفت سلام مرابا أهلا وسهلا يا بل آفت سلام أقدم ثواب الذي الله نسأل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على فاتح لما ربنا أنزل إلى الجلال إلى أسرارك المستقيم وعلى آله أفكر الأنصار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله amma ya kamata a cikin lokacin da aka karanta wannan kabilar har ta mutu ya wada da zanto haske ne shi ya dawo duk abin da aka ba amma duk da yau bai dawo wannan ba a ƙarƙashin mutu ba wanda a cikin ɗan rikin sa ɗan mutu ɗan tabbata da wani da ya kan yi wani da wata
barin canza ma وهم في سيارة كلهم إن شاء
ya imam ya imam insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبت محمد مولانا تكفي جان الحسني سبت محمد مولانا تكفي جان الحسني محمد مولانا تكفي جميع الحسنين kira a farko Allah mai son mai bakwai kai kai fatiha da ta sauka da ayoyi bakwai wanda ya yi mutum mai bauta da gaskobi bakwai kai ne alimu masanin komai ne kai dukan zamani maulana cikin jami'a Yin kasara duka gun mabuɗin sirrin duniya wanda ya je ya ganka ka ganci a can a samaniya. Kai masa kwalliya da ado a cikin sulfaniya. Dukan ayyuka, dukkan ayyuka in bai da hannu to sun zamo tsini. Muhammadu ya shake jaya. Da halayensa Allah har a sahabu mazanjiya, har da dukan wani yayi masu yawan tasiriya. Warke hana kamar tehona ta ziki jani imamul auliya da baba na kaulaha wanda shehu da annabi sun kamar rawani sirri muhammad maulana shakti ya muka kamo na usman maka jintina ya muka kai mu na usman yau mun maka jintina duniyar mu da lahira shehu mu a gare ka gudun gida ka faɗa mana shehu shi jani makiyan mu su razana ka shehu na zaria wanda kun saka samu dukkanin izini Lara shakti jana shakti jani dai an haifai ranar alhabin ta takwas ga watan safar aina ma da gari ta takwas ga watan safar aina ma da gari yake san abal shekarunsa dubu shekara ta dubu ɗaya da ɗari ga hamsin ba akas lissafi hamsin ba akas a littafi na ce kwa hasan bin ɗaga muhammadu na gani baulana ce ce yana ƙaramin sake ya haddace ƙur'ani duka shekarun sakatal bakwai ko a shekarun sakatal bakwai yan markas kun taba jin haka shekaru ashirin ya kai shehu ya zama turmi sadaka salatul fatihi Taha annabi ne aiki ya mar izini. Dukti Muhammadi مولانا شكتي جاري الحسني kuma shakti jana aizi kare jibin annabi kuma darrujin sa ne shi mafi tsarkin tsarin zubi ganin sa ganin sa ne ma'anar magana ta annabi na rantse wanda duk ya taba mana shi sai mun yi marrauni. wanda ke neman ya sadu da Allah ga igiyar riko ko da zunubin ka ya cika sammai har kasbai fako ko baya lazimi da wazifa inda ya riko da kaunar siyana Tijjani abin sai ya yi amfani ya Duk wanda ya gan ran juma'a to an maka albishir ko ranar litinin ai musamman ma a watan safar ai ya gama arziki tamkar ya je yakin badar karkai mai tambaya yau kwakwalwa ce ke ni kasa kwanne Me baba da shi ya bari in kyaki ya hallaka, in ya mutu zai in ya mutu zai sani lalle zai sha dukan kasa. Ko ranar alkiyama mai sansani zai ɗaukaka, har ka bari a bar ka a baya ka tashi a masu gurnani. Duk wanda ya zagi shehu hakika zai mutu kafiran komai matsayinsa ko sarki ne shi ko aliman ko da ya tuba ai hadara sai ta masa ɗanɗanan azama ko anan duniya a talauci zai ga saƙonni sauda muhammadu maulana shakir gana Kudan wuta ne ya karɓi ɗarika malama an gama, za a canza zubin shi tafiya ta yi babu ta jisa, za a canza zubin shi tafiya ta yi babu takaddama ka sai musu da inkari kuma kar kai gaddama a tuna an gama shehu annabi ne ke ba shi umarni saboda Dukan wani zamani da ya shuɗe har ma da zuwa waliyan zamani da bazarsa dukansu suke rawa. Domin kuwa kai tsaye madadi da dabunsa yake zuwa da kyawun da kyawawan zasu nasabar sa sharifi ne ta kakanni dauda muhammadi maulana tafi jana alhassari ne sabda muhammadi maulana tafi jana alhassari sabda muhammadi maulana tafi jana alhassari sayyidina muhammad rasulullah alaihi salam اللهم صل على سيدنا محمد نعم يا محمد الفاتح لما وقل قول قاتل لما سبق نصر الحق بالحق الحالي لا نالك المساكين ولا لي حق بالإجبار الذي نعم Yep.
babu ne mai shigar da wannan kan kuma ne mai shigar da Thank you.